wannan yana tambaya cewa don Allah a ƙara mana bayani akan raka'atanil fajiri raka'a nawa ce sannan yaya karatunta raka'atanil fajiri ita ce rakawai guda biyu da ake kafin sallah asubahi ko a masallaci ko a gida kuma ana karanta fatiha kadai ne a ciki kadai ana yin ta da wurwuri kamar yadda ya zo a riwaya an ce babu sallar da annabi ke gama ta da wuri irin kata na fajiri saboda ya yi kiyamun laili ya daɗe a tsaye kuma yanzu yana ƙoƙarin zai shiga sallar asubahi a wata riwaya ana iya karanta wasu surorin da wasu ayoyi da aka ambata ko kuliya a raka'a ta farko bayan fatiha da kuma kulhu wallahu a raka'a ta biyu bayan fatiha da kuma wasu ayoyi tana da muhimmanci kwarai da gaske annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama raka'atan alfajiri tafi duniya da abin da ke cikinta ma'ana da ka rasa wannan raka'a biyu ta kafin asubahi to gwanda kai luzin duniya da abin da ka mallaka na duniya gaba daya idan har wani zai iya mallakan duniya shi shi kadai to gwanda ka rasa duniya da abin da ke ciki shi ya fi maka alheri babbar raka'a ce guda biyu masu muhimmanci kar a yi wasa da su an ce ko tafiya annabi ya yi baya na filfili amma yana yin raka'a ta fajiri sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa ladananmu na wannan masallaci da iyalinsa ba ta da lafiya an kai ta asibiti an dan mata aiki Allah ya ba ta lafiya sannan kuma mahaifiyarsa ba ta da lafiya duk dai mutum ɗaya ne muna fatan Allah ya takaita wannan ibtila'i da jarrabawa Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu lafiya ga baki ɗaya wani ce Allah ya tsare ka da zuri'arka ya datar da ku da kyakkyawan rabo cikin arziki da yake raba wa duniya da lahira Allah ya ba mu dace duka ya ce malam na kasance idan zan yi tsarkin fitsari ina wanke gabana ne kawai idan kuma maziyi ne sai na wanke gabana tare da marina amma kwanan nan ina ta kokwanto ina ga kamar ba daidai nake yi ba don allah malam a yi min bayani a daidai nake ko kuskure a kayi tsarki duka dai tsarkin yayi fitsari ana wankewa duka har da marina idan fitsarin ya taba ko kuma don kewayewa gudun kada watakila ko fitsari ya fallatsa a jikinsu sai a wanke su gaba daya amma idan iya gurin da fitsarin ne ya zo ya fita ka wanke ko a fitsarin ba laifi ba ne daman shi kuma mazi idan an yi shi ana wanke gaba ne kawai da haka daidai ka yi ba kuskure kai ba sai dai in ka bar marenanka ba ka wanke tare da su ba alhali kuma fitsari ya taba su kai kuskure don gudun saɓani sai ka rinka wankewa gaba ɗaya idan ka zo fitsarin in kana shakka ya halatta ana huduba idan aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce sallallahu alaihi wasallam a'a sai dai mutum ya faɗa a zuciyarsa don ba a yin magana idan ana huduba ba a magana idan ana huduba sai dai a faɗa a zuciya Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana ina neman menene to wai ya manta ya yi sallar juma'a yana da janaba to mala ya za a yi kenan sallar ka ba ta yi ba wanda ya sallar da janaba a jikinsa ba ta yi ba wannan wace irin rafkana ne haka sallar juma'a guda ranar juma'a akwai janaba a jikin ka fita ko da yake yana iya faruwa yanayi ne yana iya sawa da haka za ka sake a zahar ne za ka sake a zahar ne wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallama irin ta addinin musulunci muna neman yan uwa musulmi da su taimaka mana da addu'a kan a wannan masallaci mai albarka bisa larura da ta samu yar uwarmu a shekarar ta takwas ciwon yana kaiwa yana komowa ciwo ne na shafan aljani har ya kasance yana taba mata ibadarta ya yi bayani wani abu da take wadda bai kamata ba bai dace ba daga baya sun gane dai shafin aljanu ne don haka muke neman addu'ar 'yan uwa musulmi Allah ya raba ta da wannan matsalar ya Allah ka ba ta lafiya Allah ka warkar da ita Allah Ubangiji ya sa wannan ciwo ya zama ka fara gare ta ku yawaita umartan mata da yin azkar da yawaita yin addu'o'i da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala don suna da rauni da yawan su shaidanu suna shiga jikinsu da wuri a taimaka da addu'a dangane da yanayi da ake ciki na matsaloli da tsada da kuma rashin tsaro kwanan nan ana nunawa cewa mutanen katsina wasu sun je sun je aure mata da amarya an kame su gaba ɗaya an kai su daji suna hannu suna cikin wani yanayi suna da yawa wajen mutum ko 60 ake cewa ko nawa ne sauransu hamsin da uku to allah dai sauƙi dukan ya yi yawa allah sauƙi najeriya ce dai ake irin waɗannan abubuwa a sunan wadda hankali ma bai zai ɗauka ba abubuwan namu kullum daɗa lalacewa suke ta yi kullum daɗa lalacewa suke ta yi ba mu da abincin da za mu ci wadatacce a yunwa ta tun karo mutane yunwa ta tunkaro mutane kamar yadda masana suke ta yin bayani ƙasa babu abinci shi sa abinci yake ta tsada ba wai babu shi kaɗai ba in an samu ɗin kuma wasu ne suke zuwa su saye shi yanzu ɗan indiya ko ɗan china ko ɗan ƙasa kaza ko bature ko da ba bature ba yana iya zuwa ya zo ƙasar nan da dalolin kuɗinsa tun da dala tana tsada sai ya zo ya canjar da ita ya shiga kasuwanninmu duk manyan kasuwanninmu da kuka sani ana sai da abinci wallahi zuwa ake ana tattare su tirela-tirela ana warwaso ana sacewa yanzu gero yau naira dubu sittin da wani buhun gero wanda inda za ku iya tuna a azumin baya gero baya wuce dubu takwas dubu tara sai ka gama wani attajiri ya kawo gero buhu ashirin masallaci to wannan na tabbatar muku sai ya yi affecting ibadar da za ku yi azumin da za ku yi naira dubu sittin da wani abu gero shinkafa ta tsallaka dubu saba'in tana neman saba'in da biyar tamanin ta waje ta gida dubu sittin da wani abu tana neman saba'in komi yana yin tsada to abin da ke faruwa shine abin zahiri ne ko dai gwamnati ta tsaya ta gyara in ta ga dama ko kuma ba ta gyara ba ta halakar da talakawanta ya kamata gwamnatin najeriya ta dakatar da ɗiban abinci ana fadda shi waje a kafa doka a sa tsaro inda kwastam suke bin mai ɗauko shinkafa daga waje da bindiga mai ɗauko taliya daga waje da bindiga to shi ma yanzu wanda yake yin tirela tirela yana fadda masara yana fadda dawa yana fidda shinkafa yana fidda kunikewa shinkafa ba yana fidda gero ya kamata a dakatar da su yanzu dan indiya ko dan china fa har yan china fa suna suna harkar da wanau yanzu da duk wata jiha da suka san suna samun kayan abinci saboda sun samu kasar da ba ta da tsari ba ta da tsari kai ka isa ka je kasar su kai musu wannan wallahi ba ka isa ba to 'yan kasuwarmu kuma sun zama dillalansu sai bature ya zo ya baka biliyan kaza ya ce ka hada mai gero tirela ɗari kaza ka cika cika cika ciriba ka hada masa masara ka hada masa kaza ka hada masa kaza kai kana murna kana samun kuɗi kuma kana sai da abincin ƙasar ka kana bidda shi waje mu an hana mu shigo da shi namu kuma an sake shi yana fita ba dole yunwa ta sauka kasa ba yanzu turawan nan su suke zuwa suke hayan manya-manyan sito sito na gwamnati yanda rumbun abinci rumbun abinci sai bature turawa sai su je su haya su ta siya abincin namu maimakon gwamnati ta siya ta tara ta ajiye saboda gudun yunwa ta yanzu turawan ne suke hayansu wanda kuma ba su haya ba beraye ne daga fiyoyi suke yawo a ciki ba dole yunwa ta same mu ba tsada shi yasa za ka yi ta zuwa kasuwa shinkafa yanzu neman dubu uku take kwano daya to ta ma haura kullum abin karuwa yake ba ma iya sarrafa komai to ga ba tsaro ana bin mu mun je ɗauran aure ko mun je ɗauko amarya an sace mu an kai mu daji kuma sai mun ba da kuɗi talakan da bai da masarar da zai ci an kai shi daji an ce sai ya ba da miliyan kaza kuma fa yana da gwamnansa da jiniyarsa da komai da sojoji da 'yan sanda a ƙasa da komai babu rayuwa ta zama abin da ta zama abin da za a ciya gagari mutane mutane yanzu tuntunin sun daina cin abinci sau uku tuntunin sau biyu ma wallahi wani baya ci wani wallahi sau ɗaya yake ci ya ƙarasa da rake da gujiya da gyaɗar yamma da ita zai ƙarasa idan ka zo abin da ya shafi harkar canji da dala dole dala ta yi karanci a najeriya ya ku 'yan najeriya dole dala ta yi karanci kuma malaman economics suna faɗa duk lokacin da abu ya yi karanci dole ya tsada dala ba za ta daina yin tsada ba inda ba a gyara abin da ake ba kuma ina shaida muku wato dalolin nan namu duk dalar da kuke je ana neman ta duk tana nan a najeriya tana nan cikin gidajen masu kuɗi da masu mulki da 'yan siyasa sayanta suke yi sai su ajiye su ɓoye da wasu daga cikin 'yan kasuwa su ma su sai ta su ɓoye wanda ma ɗan kasuwa shi in ya siya dutsiya in ya ci riba zai iya iya sake ta abin da ke faruwa shi ne malam mu dai dalar nan ba tamu ba ce ta amerika ce to idan aka kawo ta duk wanda ya saci kuɗi a ƙasar nan malam da 'yan canjin nan namu wasu daga cikinsu da su ake haɗa baki idan mutum ya saci biliyoyin kuɗi sai ya tura musu ko ya tura masa sako ya ishe muku 'yan canji kuma kuna ba da gudunmowa wajen jefa mutane cikin tsananin da suke ciki sai kun yi magana wa kungiyar ku ji tsoron Allah ku taimaki bayan Allah a cikin masifan nan da ake ciki mutum ɗaya zai je saci kudin jiharsa biliyan kaza sai ya buga wani canji ko yaro ko babba sai ya tura masa ta akawun ɗinsa sai ya ce a bandala ba sa ajiye naira daloli suke ajiyewa a gida in aka bashi akwati akwati gana masgo gana masgo ake daukan daloli sai a kawo mutum a cikin mota ya rufe ya ɗebe ta ya jera ta a ƙarƙashin gadonsa ko a sif ɗinsa ko ramin da ya a ɗakinsa yanzu rami mutane suke tonawa suna ajiye kuɗaɗe to ya saci kuɗi biliyan kaza na jiharsa ko na local government ɗinsa ko na federal government ma'aikatar da yake ko ministan da yake ko kaza ya ɗauke ta ya ɓoye ta dala naira miliyan kaza dala miliyan kaza ya ajiye wancan ma ya saya ya ɓoye ya ajiye wancan ma ya saya ya ɓoye ya ajiye ba dole sai kai kaɗan ba kuma abin tausayi wani ma ɗan canjin ma ba wani abin kirki zai samu ba ɗan abin da zai bi naira ɗaya ne ko kobo ɗaya ko kobo kaza da sauransu haka in sun sato suna da wanda za su canjan musu ƙaramin yaro bai kai ya kayawa ba za ga an sa masa biliyan kaza wannan ta sa sai kaga wasu 'yan canjin har suke fadawa cikin masifa sai bayan an gama gwamnatin ko an zo ana bincike sai ga an kama dan canji kaza an kama dan canji kaza daga baya sai a zo ana cewa ai ana tuhumar sai yana taimakon boko haram ko na a'a dubawa akai account ɗinsa an tura masa naira biliyan kaza daga asusun gwamnati na jihar kaza sai a kama shi a bincike shi a ina me kai da wannan kuɗin kuma ya tura ma su wanda suka saci kuɗin suna da wayo in sun zo ba za su tura musu da personal account ɗinsu ba ko su tura da wani account ɗin ko kuma su tura account ɗin gwamnati da sunan kamar an yi aikin wani abu ne da haka kai kuma sai a zo a barka ka fada ciki har yanzu muna da yan uwanmu yan canji da suke daddaure gwamnati bata suke su ba sun karye an karya su an wulakantar da iyalansu da sauransu kai kuma ba wani abin kirki ka ci ba amma ka ci din ka taimaka wa barawo ya yi sata kuma ka buɗe masa kofar da zaka canja masa shine abin da ke faruwa amma wannan bayanin da na yi in ba haka ba ne a samu wani ya zo ya bayani ya ce ba haka ba ne duk wanda ya saci kuɗi a ƙasan nan ina maimaitawa duk wanda ya saci kuɗi a ƙasan nan in yana so ya ajiye kuɗin to dala ike siya ya ajiye ta wallahi yau din nan wani jami'i yake kira na abuja wani babban mutum ne ɗan siyasa ya ce malam hadda ni ya ce ko ni yanzu ina da kuɗi ita zan saya in ajiye kuma ya ce duk muna da su ya ce duk manyan nan suna da daloli a gidajensu duk manya-manyan nan galibinsu ƙalla ka ga wanda bai da dala a ajiye dala miliyan kaza dala dubu kaza dala kaza dala kaza to duk sun ɗebe dalolin sun ɓoye ina wannan bayanin ne don mu gane cewa idan gwamnati tana da laifi mu ɗin ma muna da namu laifi sannan ita dalar nan da ake bada ita a Najeriya fa yanzu akwai wani kamfani fa da yake bada farashin dala fa ba a ma san waye kamfanin ba ba a san su waye masu kamfanin ba su yan canjin sun fi ni sani kawai cikin dare karfe uku wannan kamfanin kawai zai sako sai ya ce ba ni sunan shi sai ya ce yau dala kaza ce haka kawai a iska da aka gobe kawai kasuwa sai ta tashi akan kaza waye wannan wallahi ba san shi ba ba sai na faɗi sunan kamfanin ba yana nan a intanet kawai yake yake yake detecting yake faɗan kuɗin kuɗin dala haka fa suke sarrafa mu yanda suka ga dama kawai sai dai ka ji kasuwar ka za ta ɗauka kasuwar ka za ta ɗauka mai dala ba zai baka yanzu ba zai baka ba wani ɗan canji da zaka ce ga kuɗi zaka canja sai ce tsaya sai na yi waya sai na jiya take su ma gaya musu ake haka kawai ake yawo a cikin iska ba tsari ita kanta gwamnatin wani lokacin fa tana bada farashi ne dangane da bakar kasuwa black market na sai da dala nawa suke sayarwa sai ita kuma ta duba nawa za ta sai ga tana karawa yan kasuwa suna karawa su kuma in sun rike kudin in sun ga dama yan canji suna da dama su rike kudin nan gaba ɗaya su ce dalar nan yau kaza ne ga misali ɗaya kwanan nan an yi yajin aikin sai da dalar ko sai da kuɗi hada hadar kuɗi rana ɗaya ne aka yi a tsakanin kasuwar canji ta nan kano da ta abuja wallahi malam masana suna cewa duk duniya sai da ta motsu akan wannan ka duba duk duniya tsakanin Kano da Abuja kawai duk duniya sai da canjin duniya ya motsi sai da dala ta kare a America sai da ta kare a Faransa ta kare a China ta kare a kaza saboda kawai yan canjin nan Kano kawai da na Abuja sun hada kai sun rike an yi wani abu an rike an ce ba za a yi canjin ba misali to kaga ashe akwai hanyar da za a iya gyarawa idan ana so a gyara iya nan fa kawai iya Kano da wannan da sauran ban ce muku sauran manya-manyan jihohi ba to haka abin yake faruwa yanzu masu zuwa su sayi kayan abinci din nan turawa ko waɗanda suke yan ƙasar waje idan suka zo da wanau suka ga ana sayar da buhun gero naira dubu sittin sai su ce a rinka siya dubu sittin da biyar biyar ko saba'in saba'in duk 'yan kasuwa sai su ƙi sayarwa a wannan farashin wa talaka sai a koma ana sayarwa wannan kamfanin su kuma sun samu kuɗin a banza tun da dala suka zo sun canjar da ita kuɗi ya zo da yawa kuɗin mu bai da daraja da yawa kuɗin zai samu da haka su suke ɗaga farashin kayan wani ne daban wanda zai sai kayan ya kai shi ƙasar waje shi bai da asara a yi da haka sai ya ce shi yanzu zai rinka sayan buhun shinkafa ko zai rinka sayan buhun masara a naira dubu sittin da biyar biyar alhali a kasuwa da ƙauyuka da sauransu bai wuce naira dubu hamsin hamsin da biyu ba to ya ɗaga dole farashin sai ka ji an ce yau an wayi gari ai masara ta zama kaza saboda waɗancan ne suke sayarwa a haka abin da suke ta mana kenan a ƙasar nan suna ta wasa da hankalinmu amma duka wannan abun idan manyan ƙasar nan sun ga dama za su iya gyarawa in gwamnati ta ga dama za ta iya gyarawa mu dai wallahi muna faɗa ne saboda mu sauke nauyi Allah shine masani abubuwan da ake a ƙasar nan na rashin imani na rashin tausayi na rashin jin kayan talaka ya wuce duk yanda kake tsammani tsammani gaba ɗaya mu ba ga tsaro ba mu ba ga asibiti magani a asibiti ba mu ga ba ga 'ya'yanmu mu kai su jami'a su karatu ba yanzu da yawa kwanan nan da jami'oi suka ƙara kudin recession dropping da aka samu na 'ya'yan talakawa da yawa sun fadi sun zube ba za su iya zuwa su biya kudin karatun jami'a ba ana ta tara masu zaman banza a gari to kuma yanzu an kai ga abinci ma ba zai iya cewa ba kuma gashi baka da aminci kana yawo a gari baka da aminci to idan kun tara kudin nan ina za ku kai kowa ya sati kudi ya ce dala kowa wallahi ina gaya muku duk wanda yake yawo a ƙasar nan kuma yake fita ƙasashen waje ya, ya saudiya ya china ya kaza ya kaza wallahi malam duk inda ya je 'yan kasuwan da suke ƙasashen waje ɗin nan da suke sayar da sun san ɗan najeriya da fasa dala sai a ce ai ɗan najeriya ne zai zo a tsakiyar kasuwa sai ya zaro rafar dala guda ɗaya a cikin kasuwa zai barke ta da dala yake ciniki munan muna ta mutuwa da yunwa can kuma ana ganin cewa muna cikin wadata yanzu ko a harami ka je ko sallan nafila ko ibada kake a gefe aka ce Najeriya sai sai balarabe ya ce ma dollar dollar wallahi ko a nan kasar Misra Najeriya sai a ce dollar da an ganka sai a ce dala dala duk inda aka ga dan Najeriya wannan shine abin da yake faruwa saboda masu kudaden suna zuwa su keta dalar su yi abin da za su yi matarsa zai dauka yar shekara sha bakwai amarya da ya dauke ta ya ba ta rafa rafa ta dala ta shiga kasuwa tana sayan awarwaro tana sayan dan kunne tana sayan kaya ai ta sauke mata kayayyaki kawai da dala kawai sai a ce canji nawa ne kawai wallahi da dala suke ciniki a lokacin da 'ya'yan ƙasar suna mutuwa da yunwa a lokacin da duk masallatanmu akan bara suke rayuwa to jama'a wannan shine hakikanin abin da yake faruwa akwai wasu abubuwan da ba za su faɗu ba daka ni ana abin da nake kira kamar yadda muke ta faɗa muna maimaitawa malamai suna cewa ayi addu'a ayi addu'a wallahi in ba ku yi addu'a a Najeriya ba akwai matsala mu yi addu'a addu'a kan tafi karfin komai Allah ya takaita wannan masifar saboda iya masifa malam in ta kawo gaba ka iya cin abinci ba akwai tashin hankali sannan 'yan kasuwanmu su ji tsoron Allah masu sayan kaya da sayarwa yanzu haka yake kawai a kasuwa kowane kaya kawai kawai kowane kaya kawai sai 'yan kasuwar kawai sai su tura suna da shafinsu a whatsapp kawai sai a ce yanzu ta koma abu kaza koma kaza haka kawai akan iska ake kara kuɗin in talaka ya je kawai yau in ka sai abu kaza wallahi gobe ba kaza ka sai shi ba da ƙarin naira goma naira ashirin naira ɗari ake yanzu ƙarin dubu dubu kaza ake haka kawai fa yanzu ana sayar da siminti naira dubu biyar da ɗari kaza fa ake sayar da siminti yau siminti a kano ana sayar da shi naira dubu tara guri masu ɗan sauƙi ne suke sayar da shi naira dubu a naira dubu tara takwas da ɗari biyar ko da ɗari bakwai siminti buhu ɗaya to a irin jihohi su borno maiduguri gombe da suka ɗan sauka can ƙasa wallahi wani shema ya ce ai malam yanzu siminti dubu goma ne za ka bayar da wani abu shi ma sai ka bi layi wake wani yaje zai saya a wata kasuwa wallahi da kokawa ya sayi waken da kokawa naira dubu tamanin kusan tamanin da biyar yanzu buhun wake daya kar ka manta bai fi saura mana sati uku hudu mu kama azumin watan ramadana ba da ya mutane za su ci kosai da ya mutane za su rayu suga naira dubu kusan saba'in da wani abu ko tamanin kawai kullum abin tafiya yake kuma ba wanda zai magana sai sun gama 'yan shekarunsu zo suna zagayawa suna ba mu kuɗi muna su kuɗi ɗan najeriya bai san ciwon kansa ba har yanzu talaka bai gane ba har yanzu ina gaya muku wallahi ina muku rantsuwa talakan najeriya bai gama fahimta ba har yanzu tukunna har yanzu mai wannan abun zai iya zuwa bayan shekaru ya ɗauki kuɗi ya ba shi ya zaɓe ko kwanan nan jiya shekaran jiya an yi zaɓe kuɗi aka raba dan yanzu 'yan siyasa ma sun fara cewa yau ya shi zaka bata lokaci kana yawon kamfen kana kaza ba sai kai kamfen ba ranar zabe kawai da daddare ka sa briefcase ɗinka da kuɗaɗenka ka bi gida gida ka rarraba kuɗi ka gani wallahi sai an zabe ka wanda ibada kuɗi kawai shi ake zaba shi yasa kuma za mu yi ta girman bala'i da masifa kuma za a wayi gari mutanen kirkin da suka cancanta su shiga siyasar mu zabe su ba za su iya shiga ba dan ba su da kuɗin da za su baku kuma mai ba ku kuɗin ma sai ya gaji don bai isa ya wadatar da ku da yalwatar da ku ba yanzu waɗanda suka ba da kuɗin mutum ƙarare ke faɗa ce nawa na kashe a zaɓe na kaza ne ya za a yi mun magana ba sa tunanin ku ba ta ku suke yi ba ba ta ku suke yi ba to ni dai abin da zan faɗa da ƙarshe mu dage da addu'a kur a masallatai a makarantu a majalisai a ta addu'a a ta addu'a kuma 'yan kasuwan mu su ji tsoron Allah su gyara hukumominmu na gwamnati ku ji tsoron Allah za ku mutu za ku tsaya gaban Allah manyan 'yan kasuwa da manyan 'yan siyasa da manya-manyan mutane wallahi za ku tsaya gaban Allah wannan hali da mutane suke ciki wallahi za ku yi bayani gaban Allah Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب